أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marice na ashirin da uku watan ramadan hijira ta sayan talibai daga makka zuwa madina shugabanmu mashekinmu annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna wannan masallaci na sayi na abu huraira a jiya mun kare suratu abas a yau insha Allah za mu tashi akan wata sura sabuwa mai suna at-takawir bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت
wannan sura ana ce mata tasawir kuma ayoyinta guda ashirin da tara ne tana cikin surorin za su bayyana mana tashin alkiyama karara kamar da su kana gani shi yasa a hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam man sarrafu an yasul ila yawm al-qiyamah fa annahu ra'ayu aynin duk wanda ke son wato ya yi dibi ga yana al-qiyama kamar yana ganin sa to ya karanta waɗannan surori idan shamsu kuwirat wannan sura kenan wanda ta sama'u fatanat wanda za ta zo wannan sannan wadda sama'un shakka waɗannan surori suna suranta maka alƙiyama ga karara kana gani wannan hadisi tirmidhi ya da shi kuma ya hassana shi akwai hadisin abu juhaifa wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce ga manzo Allah kad shifta ya rasulullah wato ta yi umra galibin umra su ruɗe sa umra ko la manzo Allah bai nan cewa shan ya basni hudu a kawai suratu hudu da ɗan uwanta su suka sa ne ne ko an ji kura waɗannan suna cikin hawas na suratu hudu domin suna bayanin da kiyama karara da riwayar abubakar radiyallahu anhu yace hudu da hawatu ha su ne alwaƙi suratul waqi'a da walmur salati da amma ya sa'alu da ya tashan su kuma waɗanda su ne hudu da ‘yan uwanta. Wannan sura da za mu karanta ne insha Allah ta'ala za ta faɗi abubuwa guda goma sha biyu. Shidda za su faru gabanin alkiyama da tashi wato ma'ana a nan duniya sannan sauran shidda su faru a lafiya. Idan muka yi nazari muka nemi su da kyau to zukatanmu za su san tsoron a hawa na rajin lafiyarsu wannan sura yanzu a makaranta za ka gwada ma kamar mutum yana son ya ke da yana son ya wuce da yanzu ya sake mai daga ina zai fara rusawa daga sama sannan ya yi kasa ya cire wuri ya cire abin nan famfo ya cire abin nan haske da abin sannan a dawo ƙasa a cire da a cire wane da sauransu su haka wannan sura za ta turanta mana har kiyama karara bari mu kana zamu Allah ya ce yadda shamsu kuwirat wato idan sama kuwirat an shaha rana yadda shamsu kuwirat idan rana muka shaha haskenta wato idan tari dama ai da ta haka duniya to aikin ya zo ƙarfe shi ke nan sai ta yi haske sai ta koma bata hasken ta riga ya ce inda ake hura ta shi ke nan an bari wata ita wannan rana da wata duk aikin suna haskaka duniya galibu da zai kuma ila gare to idan alkiyama za ta zo to za a sha haske su biyu a sha hasken rana a sha hasken wata sannan ranar alkiyama Allah ya haɗa su wuri guda ya kasa su a cikin wata jama'a ta da wani zaɓe ba don a yi musu azaba a don a tsara musu jihar na mazafi da nauyi kamar da cikin hadisi karara na annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ash-shamsu wal qamaru mukawwiran lil qiyamah wannan hadisin bukhari da muslim kuma daga riwayar Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda a cikin sunan qiyama Allah na cewa wajna ash-shamsu wal qamaru wato a hada rana da wata a wuri guda a share haskensu a fada su a cikin wutar jahannama don su kara mulkin tashi to mun ga aiki na farko an sha hasken rana ta tafi babu Allah ya ce waɗannan nujumun kadarar sannan idan su kuma tambayi kadarar suka rikici ana su yi rikici aka ci gaba tsalle su wannan ta faɗi wannan ta yi ƙasa wannan ta fi uwarta ai ma'ana kenan su sa a ƙarƙashin tsawon ruwa ƙasa wata riwaya ta abuwa yana cewa ranar nan sahara a yi ƙarfi na aikin aliyama tamanin da samun faɗowar ƙasa a yi ta yi ruwa da ake ruwan sa manyan su da ƙananan wato da za mu yi nasu ya yi aikin su ya kare ina ne ko ga wata haya an da ce wajen da juju ɗin da in ka shaya hasken su da a shaya hasken su kenan sai a ce da su a cikin aiki ya kare wani da da ba su yiran idan kuma duwatsun sun zo su yiran muka cire su daga yadda suke dutse a aje su ya zama turke ga ƙasa to aikin su shi ma ya kare in ga ne kaga yanzu an gama da na sama ku an ku an shahe rana an cire samrari yanzu an zafo ƙasa shi ma an cire ba ga duwatsu su ma an cire su yau mai sauri da ba wata da harka ma ranar da za mu duwatsu ƙasa ta koma fili farlau wato zuwa ɗan su sama koma kamar shahararren zai to wani zan isharu ƙuɗilan idan ishar rafin masu ciki ƙuɗilan an ka yi da su ya zama ba mai su ba mai su gani a dalilin kawo wannan larabawa ba su wata dukiya duniya wata kai kamar rafin kuma ko cikin al'ummar masu ciki domin al'ushar raƙuma wadda a da cikin wata takwas ko wata tara. To idan alkiyama ta zo alamun da suka bayyana mutane da suke ta gudu su bar dukiyar ba mai waiwayo dukiyar komi tsadar dukiyar da sadda hake mata to za a mutu shi ne ma'anar wadda zai sharu ko tsira raƙuma jajaye masu ciki aka bar su ba mai son a ce ga don ba duk ya ce wa ya zan hushirar idan kuma dabbobi an hush ke nan ko irin dabba hushirar an ka tara su ne nan an zo a lafira ke nan aiki wancan ya kare na na rosa duniya zo an zo lafira ko hutu ne dabbobi za a tara su ne guda kuma a yi musu hukunci kamar da ke hadisi la tu'addanna al-huquq ila ahli al-ardi wa wallahi za ku bayar da haƙoƙi ga masu su yawan da yawan ranar kiyama hatta yuqaba lishati al-jalhati har a yi hukunci ga dabba mai kahoni min ash-sha'i da min al-guma min ash-sha'i da karnati dabba wata hadda ta kwaro dabba wata tuni ɗan uwarta to za a amsa haƙƙinta a mai sama wacce wanda ta yaudare da cikin abinci ta kwace ta hana mata za a amsa haƙƙinta a mayar mata tana kallo kai mutum na ala me zai ƙara ma wannan an wa dabba hukunci to bale kai shi yasa malaman suna ahlus sunna jama'a suka saba wa Imam Abdul Hasan al-Ashari a wannan aqida domin shi yana ganin cewa ranar alkiyama da dabbobi da ƙananan yara da mahaukata duka ba a musu hisabi ba za a za musu ma'amuli ba za ka nan dabba babu bukatar abin da hisabi don ba mu kan a samu wanda shi ne da ya faɗa cikin lissafin tsarin duniya amma malaman sunna ba su yarda da wannan ra'ayi nasa ba na farko saboda wannan aya wa idan wuhushu ushir ina aka kara sunan kiyama tara wannan kuma nusus na sunna sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi hukunci malaman sunna abin suka dauki wannan matsala ta farko mashi'a ce ta ubangiji ya fa'alu ya fa'alu Allah ma Allah yana aikata abin da yake idan yake zai tara dabbobi hukunci akwai wanda ya tsaya har akwai wanda ya ce wannan ba ne ne mai kuma karnafe ba ne to da ahalin suna da masu hankali salimu sun yarda da wannan nasi cewa za a tara dabbobi kuma a yi musu hukunci sannan hujjar su ta biyu malaman sunna suna cewa Allah la ya faru an ma ya faru ba a tambayar Allah ga abin da ya tsayar amma ya fi wahu su za a tambaye su sannan akwai aya karara wadda Allah ke cewa wa ma min dabbatin fil ard wa la qa'irin yuqiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yushurun babu wata dabba a bisa ban kasa dabba duk abin da ke da bayaniya a bisa ban kasa dabba ne sun ji ko ko ba mutum sannan babu wani tsuntsu da ke tashi da daga kansa wace umarun amsalaku al'ummomi da irin cewa al'ummomi irin ku ya nuna abin da ke faruwa gare ku yana faruwa gare Allah ce ba mu yi sake a cikin littafi da shi ne lafiyar ba da komai wani rubuce shi mun kayyade kuma zuwa ga ubangijinsu duka ake mayar da mutane da sauran dabbobi sannan hikima ta uhudu wanda malamai ke cewa tara dabbobi a yi musu hukunci mutane mukallafai suna kallo wannan zai nuna musu hikima da ƙarfi na ubangiji da adalcinsa Allah ba shi ya haifar zalunci ko wani ga ka na hatta da dabba ta yi zalunci sai Allah ya amsa hakkin wanda ya mai san mu wata to bare kai in su na amara wa kana tuni daga wannan lokaci za ka tunani na zalunci wani na ci amanar wani na aibanta wani na wawa da kabari to duk Allah zai kusa da shi ina hadisi mutane na alkiyama zunuban su kashi uku su ne akwai laifin da Allah bai yare shi ba za a yi na yi su mutane sai aka mutum da shi ne shirka da kafinci da kowane irin nau'i ya Allah ba ya da sannan akwai laifi na mashi'a ta ubangiji wanda ya mutu musulmi bai shirka ba amma na da wani zunubi wanda ya al'adanta da wannan hakkin sa abin nan mashi'a abin matsayin sa yana ga Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya ya so ya fi masa ya sanya shi aljanna duk da aka nan zunubi kuma idan ya so ya kama shi da hukunci sannan akwai nau'in laifi na uku wanda shi ma Allah ba ya yafe shi kuma ba shi rangon mai gare shi shi ne zalunci ko dabba ka zalunta to sai Allah ya kama da don haka wannan mazhaba ta ahlus sunna jama'a ita ce mazhaba wadda as-sawaba cewa ranar kiyama Allah zai tada dabbobi kuma ya musu hukunci mai tsaho a amsa haƙƙin mara tsaho a ba ta to bale mutum wanda da tsaho wanda ya tsoyi wanda bai da tsaho shi ma za a amsa haƙƙi ne a bari Allah ya ce to wa izal biharu Allah ya ce wa izal biharu sannan idan ƙoran abin nan guda bi tekuna biharu manya manya tekuna masu da su ne bihar idan aka ga manyan tekuna sujjirat an hura sun koma wuta wata ranar kiyama wasu malamai na cewa duk guda wannan manya-manyan tekuna sea da ocean duk zama da zai mai da su wuta maimakon ruwa su koma wuta duka ita ma za ta koma cikin wutar jihar wasu kuma sun ce a za ta bushe ne idan ba ruwa gare su duk komin girman teku to zai bushe ruwa su ne gani to idan kaga wannan ya faru to alkiyama ta to ci gaba wajen nan وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
to Allah ya ce sannan ba tukun abin nan alamu na alkiyawa wa idan nukusu zuguje idan kuma rayuka aka gwama su da ruwan wato rayuka waɗanda sun kamu suna aje a cikin kaburburan su to idan an ga gwama da cikin kunan kowane rai ya san jikinsa sai ya koma ga jikinsa ya shiga sai wannan jikin ya rayu rayuwarsa zai yi ajiyar kamar misali shi ne ma'anar al-nufus sun wujar wanda suke fassara da wani wata fassara na cewa wa idan nufusu sun wujar idan rayuka an ga ba masu da abokansu domin zaune yakan ɗauki mata yakan ɗauki abokin zama a nan duniya mutum yana da abokin zama wanda ya saba da shi dare da rana to ranar alƙiyama Allah zai kwafa da rayuwar ta mutane in mutumin girki ne ya tashi a cikin mutanen girki in salihi ne ya tashi cikin abokansa salihai in mugu ne ya tashi cikin miyagun mutane in fadi ne cikin yan wasu fadirai kowa da rai an gwama shi da irin jinsi kuma kowane laifi an gwama shi da irin laifin ƙungiyar ɓarayi da ƙungiyar ɗan fashi daban ƙungiyar ‘yancin hanci daban ƙungiyar ‘yan abin da zagin mutane daban ‘yan giba duk an tara su ne guda ko wani an yi na ta ce su ne guda guda ne ko kuma wani zan da su su zuku ya ko wani irin mutum an gwama shi da abin da ya zai ta duniya abin da ya mutu a kansa yana yana aiki a kan zafi a kan zai tashi sai a gwama su da wannan aiki su zama wuri guda tare wannan ba karamar wata suwa ba ce wasu malamai na cewa idan da rusu zurgu ya idan rayuka na mutanen kwarai an karamar musu mata rubu da ke a cikin aljanna kuma wannan fassara wasu malamai na da dalali da ayat Allah ke cewa ya sharul ladina zalamu wa amwaluhum kuma da damuwa da annan mata ne to za a ba mu mutanen banza da matansu su ba mutanen gwarai za a ba mu da matansu amma azuwa da anan jinsi ne na kowane irin aiki sale da mutum tare da sale har mutane mugun mutum tare da mugun abin nan mai abin mutane da wannan ya cikin ne alama ta cewa alƙiyama don ta zo wannan zai ba wanda zama mawukudu haka nan yarinya wadda aka turbude mawukuda ta ce matafuna a zamanin jahiliya larabawa suna kyanar su samu kiyamace da haihuwa ba don komi ba saboda suna jin tsoron su kasa ɗaukar nauyinta ko kuma ta je ta yi abin da zai zama suka ga su gaba ɗaya kamar ta yi zina suna kyamar zina a wannan lokaci har zai ga diya da sa'i abin faɗi ne wanda zai doge daga diya har jihohi to sai ta ɗaya tsawa ta mutu cewa idan an kama ma diya mai cin sai ya zai ga sa'a ko da ranta ba ba wai sai aka ce kai ko kuma sai an yi mata tsawa an samu tumari ya rika hannun da suna labari ta san yaro da sabawa da wanda ke ake ke lallashinsa ta bi shi har daji ta zauna ya yi gina ya doke ta ya kaɗa ya yi tubule ya zama wasu shaitan ba iya da mutane wani wani laifi za a gan shi ya ci mabudi da yawa zamanin da Allah ya ce wa izal maqudatu su'ila idan ta wannan yari aka tambaye ta ga saboda tsananin girman laifin da hushin da Allah ke yi da laifin ba shi aka tambaya ba wanda ya san yari aka tambaya shi wato ba a ma magana ce yarin za a tambaya Allah ce masa bi ayyi zambin kutila to wannan laifi aka ce me ke yi musu aka turbuɗe ki akwai riwaya ta abin da zirfin ruwa ne ta yi ruwa ba ta ganta ba cewa wani hannun annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mishi a zamanin jahiliya ya turbuɗe irin waɗannan yara ƙananan masu yawa kuma yanzu ga shi ya musulunta ana kiransa Qais ibn Asim at-Tamimi yace ara hannun ya guda takwas duk mata kuma yana da wannan kishin ko wannan jin zafi na ariya mata kuma duk turbuce to ga shi turanci ya zo ya ji ya mazo yace ka je ka iya wuta wuya madadin kowace yarinya da ka turbuce wannan hadisi fihi makala amma ji akwai rayuwa to idan aka tambaye ta bi ayi zambin kutilat wala zunubi aka kashe ki ba nan ba ba da amsar abin da za a yi wa wanda ya kisan ba amma dan ba da labarin za a tambaye duk wanda ya yi kisa wannan yana da wakila masu yin family planning don tsoron haihuwa su shiga cikin wannan domin ɗan bambancin kaɗan da ne ta hadidun nasar تعجيل معناتها تركشن أبدا ذاك هاي هو رسالة كمان كعيال كنجم كان كعيال الناس يكون أو wannan akwai nauyin wata a cikinsa an gane ba hana a yi tanzim ba shi ma tanzim da rai ba ka tsara masa hukumi masalan kila a ce kana roro da yawa da matarka ta haka wata biyu ta kuma samu ta ga yanka yin tanzim kaɗan dakatar da ɗaukar cikin har ta yi ƙwari kuma nan malamin na can baya ba da yi amma dai ka hana kwata-kwata wannan wuri la ta ta turu a wulanu na hannu min kwashiyar imla kada wata ka ƴaƴanku don tsoron talauci ko don tsoron ciyarsuwa نحن نرزقكم وإياهم ولوي نحن نرزقكم وإياكم muke azurta ku da su muke azurta ku da su kowa na iya taimako wani duk abin da ka sama a duniya na 'ya'ya, Allah zai yi sa ciyar abincin ce sanya a cikin abin da ke samu to idan ka kashe su haka shi ke nan an tsaye zama da a tsarin bajet suna abin da aka mata waya zassahu idan takardu ko da tafai nushirar aka bude su aka watsa su ga mutum ya karanta su hana su ne tafan da na marayu ke rubuta da ayyukan mutum ayyukan kwarai ko mai abu ayyuka ran da mutum ya mutu sai malayu su ne shi ke nan ba a kuma rubuta komai idan aka zo ranar alkiyama to shi ne sai a buɗe su shi an ma'anar nushirar sai a watsa su ga mutum ya karanta a aza masa a gabansa za ta wata aya ana ke cewa wa wuji a rikita fatara mutu da nuna musulki na mimmafi wa ya kuluna mala hada rikita la yi ƙwariru sagiratan wala kajiratan illa na asala ranar da za mu aji littafi shi ne wannan nufin sau gaban kowane a ajiye mai da fardosa kamar yadda aka jarawa a kan tarje ga wani kai shayar na fefa ko ba haka ba kowa za a bashi ko kai ku dubu nawa za ka kowane a ajiye mai da shayar sa a gaba gari ne Allah ya ce sai ga mujrimai da sun je ta aikin littafin mara kyau suna jin tsoro sun da kai ƙasa ba su ma son karanta ko cikin ransu ko ga hili sai su ce ai haka wani da littafi ne wannan la yau ma da sagiratan wala kabiratan illa asa bai fara babban abu da karami sai ya rubuce wani laifi ma har ya mutu ya mata da yaji amma sai da gashi rubuce a cikin littafin komi an gidi ba haka mutum ya kokari ya san Allah subhanahu wa ta'ala nan gaba da sura ta ce zai gwada mana cewa wa inna alaikum wa hafizin kiramun hafizin duk abin da muke suna rubuta duk abin da kake faɗa da abin da kake mala'iku na rubuta kada ka dauki wai kana yi don wani dariya ko kuma kana yi don abin nan kara ka shammaci wani duk Allah zai rubuta su kuma ranar alkiyama za a tsara gani ba ruwan da cewa kai dan social media hake kuɗi ake ba ka zagi wani ko ka aibanta wani ba ruwan da zai mala'iku za su rubuta su ko san san social media za a sai a ta ka san Allah ya ce wani zan sama kuma idan sama kushe ɗan yau ka heri ana cewa an yi da rago ma'ana an cire fata ta daga jikinsa to sama a wannan lokaci ta ma an cire ta ta yi wato ma'ana kenan an nade ta an bar an bar ta da take asali ita ma sama za a daga ta game da ake nadewar a takarda wa idan jahim kuma idan wuta ita ma sukirat an ka hura ana cewa na tsatsun maskuratun wato abin nan taguwa maskura wadda ta ta gigice ko kalbun maskurun karen zambe ta ta karen zambe kare mahaukaci in ya haukaci kowa cizo yake to haka ne wuta sun kira an hura da ba a jiran kowa in na ji a ba ana jefawa suna cewa a karo min ana jin wannan da ƙaro ne saboda Allah ya san Qur'ani da Allah ya san Qur'ani wata kuma halin musi akwai ayi ƙaro Allah ba ku shi ba a jiha mata mutane to wannan rana ya zo sa su ya za a hura da za tana jira wanda za ta a cikin Allah ta tsare wata aya Allah na cewa بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سيئا حقيقة سمع يتابع عن القيامة الله يتكلم من يتكلم بدو وضع ذكرة القيامة سيئا متاكر من وتتبع جنوته سيئا sifa ce ta wuta wadda an mai tsananin zafi mai tsananin kuma wadda kuri na shi take ka jefi da ta da ana yawan gobara da ta da ta da zagi ne ne gidaje da gidajen abin nan fara da garni jiya da ita ta kama ana kallo ba abin da ne ƙauye da kona cikin da ba ba gino gidan kowa da ne ɗakunan gidan kowa san hanyar saboda ta ta kama shi ke sai a ta gudu ana kallo tana shi har ta kai da tsanta ba ruwa a wani gudu to wannan shi ne ta matakar ta ture ta ba mai ita rubutu to kai kokari ka kiyaye ka bi hanyar da Allah zai kare ka daga wannan wuta ta sabira Allah ya kare wa ina aljannatu uzul idan ita kuma aljanna aka kusantar da ita irin ina zuwa ga bayan Allah ga ta nan an yi kusa gare Allah sanya muna cikin da kawo kusa gare ko a kawo da kusa gare aliman nan علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس
Duk da abubuwa da muka faɗa tun da farkon sura har zuwa nan, aya goma sha uku kenan ko to ga muhallin shahi abin da su duk an ka an ka aikata su Allah ya ce duk waɗannan abubuwa an so ka faru to wannan rana alman nafsul ko wata irin rai aka yi zo nan da na kira aka ce nafsu ko wata irin rai za ka san ma a hadarar abin da ta halarta a gaban ka abin da aka halarta a gaban ka ko wata rai ba ka bukatar ka fito ta hanyar masara kowa na iya sanin abin da ya gabatar sa da kansa wata aya na cewa alaman nafsun ma qaddamar wa akhara sai su da ku filin din da yawa yana kawai insanu yau ma idin bima qaddama kowane mutum za a fashi labari kuma zai san abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta kowane mutum wato zai gansu arara rubuce a cikin littafinsa kuma a yi masa lissafi shi ne na ayyukan lada ko kuma na ayyuka wanda ba na zumi kun gane Allah ya ce fala mutum ba sai na yi rantsuwa ba bil ga masu koyewa al khamasa shi ne fi'ili na al-kunnas abin da ke koyewa ba a nan daga nan ka samu shi ɗan suna al-khannas allazi yuwaswisu fi sudurin na mai yawa koyewa amma shi ne ɗan yawan koyewarsa idan ka ambaci Allah sai ya gudu idan ka yi su sai ya dawo bai ƙare ka gane da ya sama wasu wasu ta ambaci Allah ko su sai ta ko da abin da kake ta je wajen sallah ko zai tafi ya haka da sallah da an fara iqama sai ya gudu ya ta gudu bai son yi amma da an fara iqama ba wani sai ya sai da yace ma ka maka da yi kaza yi kaza ya ta sama wasu wasu shine al-khannas to Allah ya rantsuwa da al-khannas anan malaman tafsiri mai yawa sun tafi cewa waɗannan alnas tamrayi ne al'abin nan alhunna tamrayi ne wasu ma malaman tafsir a suna kokarin faɗi sunayensu suna cewa zahar akwai mushtari akwai murai zahara da alƙari da wani da sauransu wato wasu tamrayi ne ko kuma a cewa an sayyara tamrayi ne su suna bayyana kuma sai su bace su koma bayyana domin ke da su wasu malamai na cewa an san rana su da su idan rana ta faɗi kuma bayyana kuma a gani wannan kuma ya shafi kan tambayi domin idan akwai rana a da ya bayyana to ba ka gani tambayi amma tana nan da take mutum kuma hasken rana ne saboda ya yawa sai bar da ita daga nan to su ne al-khunnas Allah ya ce al-jawar masu yawan gudu as-sayyara wato tana gudu tare da hasken rana da wata kudin tunani in muka kuka fasara cewa karmami ne ke batattu guda biyar waɗanda ke gudu tare da hasken rana idan hasken rana ya zo sai su bace idan hasken rana ya zo sai da zo mutum ya ce ba sai na yi rantsuwa da waɗannan tambarin ba saboda ya yi rantsuwa da wasu da ba su ba ya rantsuwa da rana ya rantsuwa da abin da mulele ya tsayar da shi والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا تجلى يا رب ربنا ثم سيدنا داود يا رب ربنا تمنعين الجوار ما سقوط القلنا ما سقوط wallahi kuma ba sai na rantsuwa ba da dare idan asa idan ya fuskanto faduwar rana wata rana abin nan duhu ya fuskanto ba sai na rantsuwa da wannan ba wannan rana ce wallahi da zaya na rantsuwa da uku da dare lokacin da duhun ya ya nuna da duniya asas kalma ce mai daukar ma'ana biyu a cikin ba wa ibar ana cewa asa asa zai dare ya fuskanto ko kuma asa asa ya ba da to ba sai na rantsuwa da wannan ba wasu ina ran ba sai na rantsuwa da sahiya ba idan ta nafasa idan ta yi harfi ma'ana kenan hasken sahiyar ya fito tanaffas kamar shaiɗa domin haka sai ke bayyana kaɗan kaɗan kaɗan har haskensa ya game game duniya inna
إنه ل- إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين
to Allah ce ba kai na wannan dukkan abubuwa da na faɗa ba inna hakim hadal qur'an wannan qur'ani da an kawo Muhammad wahayi sallallahu alaihi wasallam ana yana karanta musu kuma kuma karanta gani wato ba sai na rantsuwa ba cewa la qawlu rasulin karim ai tabli rasulin karim wato iya tsuwa ne manzanci ne da aka aiko wani manzo karimin mai daraja gani ba wai maganar ba na ƙaunar rasulun karim ba ƙur'ani maganar manzon bane wanda an kare ko shi ne jibril a littafi domin an ko da an kai don jibriya su gani bari ba da misali yanzu idan sarki ya aiki dogari ga wani sarki ya kai takarda ko ya kai wani sako lokacin da wannan dogara ya ɗauki wannan takarda zuwa ga sarki ya kai da shi ɗan sakon da wanda an kai ma sakon wasu daraja da girma ga wanda an ya ya ya ya ya aiki wanda ya kai dogara wasu girma wannan aka yabo bayani domin wannan ɗan sako ne an aike shi ne ga magana don ya kai ga wani a shi wanda aka aika bai yi girma wanda aka aike shi ne shi jibril a aiko shi daga abin sallallahu alaihi wasallam ya zo da annabi sallallahu don Allah ce amma ya fata shi sifa mai kyau yace rasulun karim kada koma ga shi jibril rasul ne dan aike ne karimin mai daraja mai daraja ba tunanin yau na rayuwa don haka karinci sifa ce mai kyau kuma sifa ce da cikin sunan ubangi yasa ta yi karanci kwarai a cikin mutane sai wanda Allah ya so sai wanda Allah ya zaɓa ka yi alheri kawa kowa kawa masoyi kawa mai kawa mai yabonka kawa wanda zai yabonka ka ba wanda ya tsaye ma ɗa'a ka ba wanda ya sa'a wake yi wani ya tafi abin da zai yi a hasa a irin da zai بينك وبينه مدعوة كأنه ولي حميم وكذلك لي هذا فتنقل لي أبو ميتو لمدونة من دون الله sannan ka riƙi wanda ke tsakanin ka da shi akwai biyayya ka sani ka har na hukumar yi yi amma masoyin ka ne mai mai ƙarfin soyayya gare ka mutum da ke yin wannan wannan zamani kalilin ne to jibiri da karim ne kuma Allah ta aka kwanta shi yake ziku wata ma'abucin ƙarfi ne eh ko ba ta bane ma'abucin ƙarfi ne don haka sakon da aka aike shi shaidan bai da mukabala da shi ya amshi ne sakon ya sarda shaidanin da ke takawa su yi saurari su sha da ji to ba su iya kalubalantar mala'ika jibirin su amshi wannan sakon su sha ne. Kun gane ziku wata wata aya Allah ya tuni shadidu cikin wannan jin da hawa wa zalla sahibi kuma ma gawa wa ma yatufu alal hawa in huwa illa wahyu annamahu shadidu wa dhurratin dhurra mai tsananin karfi ne mai daraja ne mai da'a ne mai biyayya ne mai dalaji ne bawa ne mai abin nan mai biyayya bai canza sakon da an ka aiko shi sannan da shi ƙarfi ba halittar da ke ƙarfinsa cikin mala'iku yana da hakiki ɗari shidda kamar da ta annabi ya bayyana a cikin hadisi ɗari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to rasulun karim ذي قوة عند ذي ما أبو ذي الأرشين عند ذي العرش مكين وما أولا أبنجي ما ما هذا الشمع العرش مكين من درجة أي له مكانة كنا على درجة كما أي أولا الله سبحانه وتعالى من قال مطاع مطاع kuma mai da'a ne wanda ake wa da'a ne cikin samawa ta wal ardi cikin sammai da kasa wato minas sada da manya manya shugabannin al'adu a cikin sama ana mai da'a da ya umarni bisa ga umarnin Allah kuma da su zafi saurare kuma su yi biyayya shi ne mutsaɗin samma canan ka a can sama inda mala'iku suke bai da cikin shugabannin da ke ba da umarni mala'iku su yi da'a amin kuma amintacce an gani don haka ba a jin tsoron canzawar ɗan sabon da an Allah ya ce wa masu ahibu hakika abokin ku shi ne masu Allah da salama bai majalunan bai san majalun ba a hakuci ba ne takarrar mafi jima annan da salam abin da ya zo da shi hankali sha'ir sahir majalun da su ta kanta annabi da waɗannan miyagun su Allah ya masa ya hukum bai majanun abokinku ba majanun ba abin da yake faɗa gaskiya ne wala karra'a wala karra'a kuma hakika shi a nan sallallahu sallama ya ga ya gawa ya ga jibiri bil ufqil mubin a cikin sarari wanda an bayyana ne shi ne sama lokacin da Ibrahim da Miraj na ji wanda daga cikin ƴan Qur'aniyun na wannan kasa wannan zamani yana musun hadisan Isra'i da Miraj yana karyata su. Tabe da ba mamaki, a cikin karyatawar da yake yi ba wai magana ke yi bane ko a'a da hankali da tunani da marauta da hauka. Don a cikin haukar da yake cewa mahallima manzo Allah ya Isra'i an dauke shi daga nan ya je sama har sama da ɗaya har sama da biyu har sama da uku har bakwai ana dawo da shi. yadda tambayi turawa su gani kungu nawa an ka harba da kai bai sarwa cewa don Allah hankali musulmi da irin wannan magana sai da rike da muku da Qur'aniyuna da shi iyo waɗannan su ne abokan gaban musulunci a wannan zamani ba hadarin da kai wajibi ne a halar sunna da kowane ɓangare na ƙungiyar izala ne masu tabbasar da fiye ne masu ko in je a halar sunna ne da awa ko da akwai nau'in bid'a a cikin ka to wajibi ne kai faɗa da kuma mutane da shi'a da qur'aniyun ba da za a yi wanda ke cewa bai wasu sunna kuma ce yana girma annabi tana nan qur'ani da Allah sauka da manzo Allah ba shi haka ya karanta da duba ko hasara mana to duk zaman manzo Allah duniya bai yi magana ba bai gwada mana da muke sallah ba bai gwada mana azumi ba wankai da na ba duk da ya karanta da duba a ina za ka samu kuma wanda yake babu sunna gaba ɗaya biya musu musulunci domin a kare da kafan ku a ha a ina aka rubuta su ba hadisan da suka fasa ba ku ya kawo da hadisan ina ina ina fi ko ne ba Allah ya ce ce ku ci gaba
وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
بالقطع المبين فكان يقول لك من فاحم في الأسماء يا جل أسمع لك أن لا يأتي الجيل لكنك يكون هذه شدة قال يا جل كما يا سنشي don haka bai wanda ya zuwa cikin yin da ya sani sannan Allah ya ce wa huwa an al-ghaibi bil ghaibi kuma shi annabi sallama bai zan mai ruwa ba ba marowaci bane على الغير يسعى الأحبين حتى هو عيد ما من الغير duk abin da aka faɗa mai ko zai faɗa kuma zai bayyana ta ina za mu sanin wannan in ba sunna abin sallallahu alaihi wasallam ta ina manzo Allah zai nuna bayani mu gane to ya kawo sunna gaba ɗaya da waka ka dora ta ce duk sahabbai sun sun ake bayan da kuma annabi ta yaya musulunci ne kawo annabi wa ya kawo ubanka wa ya kawo wani wani lokaci wani kasan ma ya wuce ma sai an bayyana a cikin kasa ana hana shi ne shi sa haka da tun rayuwar shi ba ku taɓa jihadi ba mu da kai shi a ko tunga ba su tunga ko tunga ba su da yaki duk inda kaga an yi jihadi an kafa dole musulunci a halin sunna da kai shi a ba sai jihadi sai dai kai jihadi da musulmi ɗan uwanka أهل السنة وأن السنة أبو حنبل وما هو بقول الشيطان الرجيم هو بيتم مكان الوجه الشيطان الرجيم ولا أمر في جماعة المرضى فأين تذهبون؟ هو إلى أنا أقول جماعة أنا أشير بس فأين تذهبون؟ إلى هم كيني أشيخ الله ألا يأتي موضوع الله يسمعني ويقول وكذلك دواء ما هو هو دي تقيا الله ده موضوع الله كثيرة وكدول سهلة إن هو إلا ذكر للعالمين وحال الناس مثلا دام بيزم وفع سوى الدين سنة تسواشي للعالمين الدنيا كفاحية هو أنا نقابله هو أنا كما ولا أهل الدنيا الله كي لمن شاء منكم أن يستقيم وأن يرسل لك تجنكم أن يستقيم مثلا القرآن يبيدي مثلا كفر الاستقامة على الحق bisa gaskiya kuma ya yi imani amma ba ku sani ko kana son shiriwa ko ba kana son ka shiriwa to ba ga kafa amma da sha'una illa Allah ya Allah ba ku iya samun ikon shiriwa ganewa illa Allah ya Allah sai da Allah duwa ta ganin Allah da ta kara idan Allah bai so mutum ya gane sai ka gane shi yasa lokacin da kai huce sai ka huce kayan ka samu sa'a Allah ya taimake ka ya fahimtar da kai addini wanda Allah bai so ba a sai ya gane gane ku amma ta sha'una illa an sha Allah rabbul alamin ubangijin talibai sai idan Allah ya so sannan mutum zai ya gane waɗannan aya aya ta ƙarshe ta nuna mana duk da ake son mutum ya gane ba shi ya gane amma da za ta ji wani albabta walakin nan ba ya hadi man ya sha'a وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ba wata da za ta yi imani ta gane abin da ke mai kyau sai da izinin Allah Allah muna gode maka bisa ga yin da kai muna da zama musulmi da kuma sanya mu a cikin tafarki da sunna da kuma sanya mu a cikin makiyin shi'a da qur'aniyu da sauran tafarkar na balala Allah ka rayar da mu a kan musulunci ka rayar da mu a cikin sunna kashe mu a cikin musulunci kuma a kan sunna kuma ka tare da mu da a cikin ta ka tara mu da sabon manzo na sallallahu alaihi wasallam ba mu tobe ko guda ba da cikin duk muna son su muna son matan annabi muna son ƴaƴansa muna son masu son sabon manzo Allah duk inda suke muna kin masu kin sabon manzo Allah duk inda suke ko ƴaƴan mu ne ko uwayen mu ne ko abokan mu ne ko sauraron ko wariya muna faɗa da shi kuma muna kiyayya da shi kuma mun shirya faɗa na duniya da lahira hanya ta bayyana tsakanin Allah shi ne ce mu suna yi kuma daidai yana ba mu lada kuma yi kuma da zai nuna ya ba mu da mana mai albarka ya ba mu zaman lafiya ba mu kasa samu ya taimaki shugabanninmu ya gwada musu abin da ya alheri da kasa ba ya kada shi abin da ya sharri ko ku dane shi ko ku bahana da Allah kuma kan dai shaɗa Allah ya lahi da ta sarrafa ko ku bayyana. Hadi benim. Thank you.